الرحيم لا قد تغير الرسل من الكيس فمن يكفر بالتابوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالقوة الوثقى لا انقسام لها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ إذرنا بهذا المعذر ولتعرف أن تتنا بالزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي من يكفر بالتابوت ويؤمن بالله ويستنصر بالرسوسكا لا انفسام لها والله سميع عليم الحمد لله muna gode Allah tabaraka wa ta'ala da ya sake hada mu wannan rana mai girma wato daren 27 ga watan Ramadana shekara ta 2000 a shekara ta 1445 daga hijiran sirina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da biyar ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya muna rana na ƙarshe insha Allahu a wannan ainihin karatu da ake gabatarwa kuma akan wannan ayoyi wanda kamar yadda ya gabata a ƙur'ani ya ɗauko kissa ya yi maganan tauhidi sannan ya yi maganan hukunce-hukunce Allah ta baraka wa ta'ala yace la ikraha fi din ma'ana la ikraha fi dukhul fi din ba tilas a addini ba za a tilasta wani ba a ce dole sai ya shigo addini saboda ai law sha law ya sha Allah la da nas jami'a da Allah tabaraka wa ta'ala ya so cikin mashi'arsa da ya shiryar da mutane gaba daya kenan ba za a tilasta wasu su shiga addinin musulunci ba a katta bayyana rushd min al-ghayy hakika Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana shari'a daga bata a wani wurin Allah tabaraka ta'ala ce law sha'a rabbuka la amana man fil ardi jami'an man fil ardi kulluhum jami'an da Allah ya so da duk wanda suke doron kasa sun yi imani kenan in kaga wasu ba su yi imani ba afa anta tukrihu an-nasu hatta yakunu mu'minin in dukai zaka tilasta mutane har su kasance mu'mine kamar yadda fara cikin surtu Yunus saboda haka wato ba za a sa wani tilas ya karbi addini ba a dalilin wannan aya wasu daga cikin sahabbai ansar sun musulunta sai zama yayansu ba su karɓi addinin musulunci ba to sai abin yake damu suke so su za sa yayan dole dole ya sun musulunta Allah tabaraka ta'ala ce ai babu tilas har ma ya Imam al-Qudaymi yake cewa da ma za a sa mutum dole ya karbi musuluncin da dole don ya karbi musulunci musuluncin bai yi ba kamar yadda da za a sa mutum dole ya kafurce sai ya zamanto kamar yadda Ammar yayi muddin zuciyarsa tana cike da imani duk abin da ya faɗa na kalmar kafurci to bai kafurta ba to saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ce to wannan babu tilas a addini ba za a tilasta mutum ba domin zaharar ayatul bayyinat anna al-iman rushdun wal kufru gayyun ayoyi bayyananu sun tabbata musulunci shiriya ne wato shi kuma kafurci bata ne saboda haka faman yakfur bi tagut duk wanda ya kafircewa tagutu tagut malaman tafsiri sun yi fassarori masu yawa a kansa wato duk wani abu da zai tsare mutum daga barin bin hanyar Allah tabaraka wa ta'ala zai iya zama gumaka zai iya zama bokaye zai iya zama shedan zai iya zama duk wani abu da zai hana ka kai biyayya wa Allah ya zama wannan abu kake biyayya gare shi to sunansa tagut ne ko gumaka ko shedan kamar yadda shi ma nan ya kawo faman yumin billahi duk wanda ya imani da Allah tabaraka wa ta'ala faqad istamsaka bi ay tamassaka bil ursil wuska yayi riko da igiya wadda take marar tsinkewa mai karfi wacce take bil aqdil muhakkam wani kulli da aka yi ayyuka ta kullawa to yayi riko da irin wannan igiya saboda haka lam fisama laha lam fisama malamin lugha suna magana dama a phonology suna magana ilmul aswat akwai kalmomin da harafi ɗaya ne za a gani sai canja ma'anan daga zurfin ma'ana zuwa kuma ma'ana ta sama-sama da infisam da inkisam duka ma'anansu wato abu ya tsinke yanke amma in kace inkisam saboda qaf ya fi zurfi akan fa fa hurufu shafati shafawiyya ne ita kuma qaf halqiyya ne saboda haka idan kace lan fisama ma'ana igiyan ba za ta tsinke ba amma irin tsinkewan da kamar dai mutum ya karye hannunsa ya kare amma kuma ai ga fata tana riƙe abin bai rabu ba saboda haka abin da koda ya tsinke ba zai rabu ba sai a ce masa in fasama idan kuma an ce in isama in kasama da Allah ce lan isama to shikenan wato ba zai karye yayi a rabu da shi gaba ɗaya ba karyewa wanda zai zama dan uwan ɗayan ba jin dan uwansa shine in kisam in fisam kuma wato shine abu ya rabu amma kuma yana jone tsakiyansa cikin ya rabu amma fata tana riƙe da shi saboda haka Allah ta lanfi sama laha wallahu sami'un bima yaqulu alimun Allah tabaraka wa ta'ala ne jin abin da suke faɗa ne sannan kuma wato masani ne tabaraka wa ta'ala akan duk abubuwan da suke aikata kuma zai sa ka kowa san abin da yake aikatawa
الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار فيها خالدون Allah tabaraka wa ta'ala ce wato Allahu waliyul ladzina amanu Allah tabaraka wa ta'ala shine waliyin waɗanda suka yi imani ma'ana nasiruhum Allah tabaraka wa ta'ala shine mai taimakon su wannan kalma ta waliyu da kalma ta maula suna ɗaukan ma'ana na sama da na ƙasa in kace waliyu zai iya zama wadda Allah ya jibinci lamarinsa ya zama waliyu sannan wanda ya jibinci lamarin Allah bai da komai nashi sai na Allah tabaraka wa ta'ala shi ma ya zama waliyu lokacin da mutane suke kokarin nema wa kansu shi kuma damuwansa yana neman wurin ɗaukaka addinin Allah ne tabaraka wa ta'ala lokacin da mutane suke kokarin tarawa shi kuma yana kokarin bayarwa ne wurin ɗaukaka addinin Allah to wannan ya zama waliyu wato sai Allah tabaraka wa ta'ala idan ya haka idan Allah ya karbi wannan aikin sai ya jibinci lamarinsa ya zama shi waliyu ne Allah kuma shi ma waliyinsa ne wato Allah jibinci lamarinsa shi ma jibinci lamarin Allah sannan harka ta waliyu malamai suka ce ba za a yi inkarin waliyi ba saboda malum min addini bid darura ne ba duk wanda yi inkarin waliyi to hakika wannan yayi inkarin wato malum min addini bid darura wannan zai kai mutum zuwa garin da gaba ɗaya kalmar wali ka ce babu waliyi amma kuma inda malamai suke magana shine amma mutum zai yi inkarin wane bai yadda wane waliyi bane don baka yadda wani wali bane ba damuwa amma dai ka yadda akwai waliyai to amma ka ce gaba ɗaya babu waliyi to wannan mutum zai kai mutum zuwa gari da saboda haka Allah shine waliyin wanda suka zamanto mumirai yukhrijuhum min az-zulumati ila an-nur Allah tabaraka wa ta'ala zai fitar da su daga cikin duhai az-zulumat shine kafirci ya kawo shi da jami an-nur sai kawo shi da mufradi bai ce anwar ba bai ce hasake ba yace haske shi kuma duhu yayi jami'in sa yace li anna turqul kufr kathira domin hanyoyin zulumat din hanyoyin bata na kafirci suna da yawa saboda haka ya ambace su da az-zulumat shi kuma hanyar addini hanyar imani guda ɗaya ne shi yasa yace masa an-nur a wato ya zamanto haske hanya ne guda ɗaya wallazina kafaru awliyahum at-tagut sannan wanda suka yi kafirci a suka butulcewa Allah tabaraka wa ta'ala waliyansu wanda suke jintar lamarin su ne waɗannan tagut wato gumaka a nan ma malamai suka ce ya ce ɗagut mufradi ne bai ce auli ya uhumu tawagid ba wato waliyansu ba ɗagute bai ce ɗagutu da ya ta ce ɗagutu saboda duk wani abu da zai raba mutum ga Allah tabaraka wa ta'ala kawai sunansa ɗagutu ne in gunki ne in shaidan ne in boka ne in menene duk abin da zai sanya mutum ya bar Allah to sunansa ɗagutu kawai saboda haka ba bukatan a mai da shi zan ya ce ɗawagid sannan kuma sai bai ce yukuriju a to yukhrijunahum bai ce yukhrijahum ba tunda ya ce ya faɗe shi mufradi dagut amma sai ce yukhriju yukhrijunahum waɗannan dawagi din abubuwan da suke tsare mutum zuwa ga Allah za su fidda su minan nuri daga wannan haske na imani ila zulumat zuwa ga duhu duhu na kafirci tunda mun ce hanyoyin kafirci suna da yawa shi yasa zama jami ulaika ashabun nar waɗannan su ne ainihin ma'abota wuta ai hum fiha khalidun kuma za su tabbata cikin wannan wuta saboda sun koma ga Allah tabaraka wata'ala ba tare da ainihin samun addinin musulunci ba saboda haka ya zama to makomansu zuwa ga wuta kuma mu'abbid- mu'abbada za su tabbata a cikin wannan wuta din
ألم تر إلى الذي هاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين Ah, Allah tabaraka wataala kan wannan aya ta na Ibrahim ya kawo kissa dama kamar yadda muka faɗa idan an yi maganar tauhidi kan mutane yi zafi sai a dawo kuma kissa saboda ran sarara sannan sai a koma hukunce hukunce haka wannan tsari na wannan alqur'ani yake saboda haka Allah tabaraka wataala sai ya kawo mana kissan wato annabi Ibrahim alayhi salam wanda kanta zamu tsaya insha Allah kuma sai Allah ya kaddara rayuwa Ah, Allah tabaraka wataala ya ce alam tara ya rasulullah shin baka gani bane anan malamai suka ce alam tara a ana amfani da shi saboda ai yaqini imani na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama to kaman taran kaman ka gani ne shi yasa ma wani sahabi Uzaifatu ibn Sabit wata rana ya zo ya samu sayyidina Rasulullah da wani alarabi wani balarabin kauye suna jayi akan ciniki sai ya ce to wannan balarabe ya ce wa ya shaidan manzo Allah ya ce wallahi ni ne shaidansa na tabbatar manzo Allah ya bayar da aka gama sai ce to kai kuma sabit a Huzaifa ibn Sabit ina ka samo ka zama shaida ya ce ai saboda imani da nayi da kai na tabbata idan baka bashi ba ba za ka ce ka bashi ba saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to wannan karfin imanin naka diga yau na sanya ka duk inda ka ba da shaida daya kana matsayin shaidu biyu ne saboda haka wannan bai tashi bayyana ba lokacin sayyidina Umar ana hada alqur'ani ya zo da ƙarshe ayan ƙarshe na suratul tauba aka nemi shaidu babu sai wani ya ce "Ah, kun manta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zai mutum musabit idan ya kawo shaida yana matsayin mutum biyu ne shine laqad ja'akum da ya kawo laqad ja'akum baya da shaida cewa wannan aya ne na ƙarshen suratul tauba babu shaida sai aka ce ai shaidar sa tunda shi yana matsayin shaidu guda biyu ne inda manzo Allah ya ce karfin imanin sa ya kai zama ya ba da shaida a matsayin shaidu guda biyu to saboda haka sai aka tabbatar aka sa wannan laqad ja'akum a ƙarshen suratul tauba to saboda haka Allah yana amfani da wannan cewa alamtara wallahi laqad ra'aitu kama haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani a ya gani cewa wato yanda lamarin yace allazi hajja ai jadala ibrahima wanda ya ringa jayayya da annabi ibrahim alaihi salatu wassalam an atahu allahul mulka akan cewa me yasa ya jayayya saboda Allah tabaraka taala bashi wani abu dan kadan na mulki ya ga wani abu dan kadan na mulki ya same shi ya samu wannan mulki da ya samu hamalahu hamalahu wato ala batrihi wa kibarihi bi ni'amillahi tabaraka wa ta'ala wannan shi ya dauke shi zama ya yayi girman kai ya jiji da kai akan ainihin ni'ima da Allah tabaraka wa ta'ala ya masa fasara yajadul nabiyillahi ibrahim alayhi salatu wassalam sai zama yana jayayya da annabin Allah irin annabi ibrahim alayhi salatu wassalam wannan wanda Allah yake ba da labarin shi labarin sa nan shine namarudu bin kan'an wanda mutum ne wanda yake da wauta kwarai da gaske yana da wauta sosai to Allah tabaraka taala sai ya ba da labarin sa nan iz qala ibrahimu ya tambayi annabi ibrahim man rabbuka allazi tad'una tad'una ilayhi waye ne wannan ubangijin naka kam yake kiran mu zuwa gare shi kake cewa bauta masa qala ibrahim sai annabi ibrahim alayhi salatu wassalam yace rabbil ladzi yuhyi wa yumitu ubangiji na shine wanda yake rayawa sannan shi yake kashewa da ya faɗi haka ma'ana ya kulukul hayatu wal mautu fil ajsad ubangiji na yana halittar rayuwa yana halittar mutuwa a jikin wato a jiki gaba daya qala sai wannan kafiri na marudu sai yace ana uhuyi wa umitu bil qatl wal afwi ni ma ina rayawa ina kashewa wurin afuwa wato ina matarwa wurin kisa da kuma afuwa sai ce a je kurkuku aka je aka ɗauko da abi rajulaini sai aka kawo masa mutane guda biyu da aka kawo masa mutane guda biyun nan suka zo sai ya ce to faqatala wahidin wa taraka wahid sai ya kashe ɗaya sai ya bar ɗaya sai ya ce kataltu wa uhitu na kashe na raya ma'ana ya kasa bambanta tsakanin imata imatatu wal iya da kuma al-ibqa wal qatl imata shine matarwa ba kashewa ba wato sannan iya shine wato a rayar abinda ba da rai a sa masa rai a raya shi kamar yadda Allah tabaraka wataala yake shi kuma sai ibqa'u ai wanda ka barin kace ba kashe shi ba ka raya shi ai bai kai ka sa masa rai ba sannan alqatl kuma kashewa wannan yayi ta'addanci ne akan wani ya kashe shi ba imata yi ba nan ma dai diga Allah ne tabaraka wataala to da ya faɗi haka annabi ran sai ya gane wautansa irin yadda yake da wauta Allah tabaraka annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam sai ya kaura in takala min hujjatin auda sai ya kaura zuwa ga wata hujja wacce ta fi wannan hujjan bayyana me annabi Ibrahim yace masa sai annabi Ibrahim yace masa fa inna Allah yati bi shamsi min al-mashriq fati biha min al-maghrib shi ubangijin nawa rana yana hudu da rana ta gabar ta faɗi ta yamma to kai kuma dinda kai ma ka ce kai Allah ne to ka hudo da rananka ta yamma ta faɗi ta gabar sai ka kawo da ta yamma to anan saboda ƙarshen ayan Allah tabaraka ta'ala ce wallahu la yahdi qawmaz zalimin Allah ba zai shiryar da mutane azzalumai ba tunda Allah ya yi hukunci ba zai shiryar da shi ba to anan da yana da amsa amma tunda Allah ya ce ba zai shiryar da shi ba to ba zai gane wani amsa zai ba Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ba kuma dama yana da wauta kwarai da gaske shikenan da amsan da zai bayar saboda Allah ce ba zai shirya amma tun da ya shiri sai ce to ai shine ya fiye da rana ta gabar ta faɗi ta yamma annabi Ibrahim shi ma ya ce Allah sai kawo rana ta yamma ta faɗi ta gabar to shikenan sai zamanto ya samu wata hujja to saboda haka fa buhita allazi kafar ai tahayyar al-kafir wa dash wannan kafiri sai ya rude ya kidime ya zama babu wata amsa walam ya'lam jawab bai san wata amsa da zai bayar ba wallahu la yahdi qawmaz zalimin Allah tabaaraka wa ta'ala baya shiryar da mutane azzalimai hada na marudu kana malikan jabbaran wannan marudun sarki ne wanda yake jabbari mai girman kai wanda malakar duniya ya mulki duniya bi ajmaiha gaba ɗaya duniya yace kuma ka'ida a duniya a duniya ma malaka jami'an illa arba'ata ashkafin duniya ba wanda ya samu ya mulki duniya gaba ɗaya sai mutane guda hudu su suka yi mulkin duniya waɗannan mutane guda hudu isnain muminai mutum biyu muminai ne wa isnani min kafirani mutum biyu kuma kafirai ne kafirai ne guda biyu wanda suke kafiran wanda suke muminan su ne Suleiman ibn Dawud alaihi salatu wassalam annabi Suleiman dan annabi Dawud alaihi salatu wassalam wanda ya amfani da yawa habu Allah ya ba shi mulkin duniya gaba ɗaya. Na biyu shi ne zulƙarnaini, a al'arabi allazi zakara Allah fi akiri suratul kafi, wanda Allah ya ambace shi a ƙarshen suratul kafi. Saboda haka waɗannan su ne mutum biyu muminai wanda suka mulki duniya. Wa isnani minal kafiraini guda biyu kuma kafirai ne, su ne na marudu binu kan'ana wannan dai namruzin shine fir'aunan annabi ibrahim alayhi salatu wassalam da kuma bukta nasar shi ma bukta nasar kisan za ta zo karshen suratul isra'i za yi maganar sa saboda haka duniya shi yace duniya a wancan lokacin tana da mahaifi da alamiyatu daula tana da daula sama da daula ɗari fir'aunan annabi musa alayhi salatu wassalam ma duguya ne ma malaka illa misra fakat duk da ɗagun kansa da girman kan da yake cewa ana rabbukumul a'la amma bai samu mulki da iya misira kaɗai ya mulka iya misira kaɗai Allah ba shi mulki wa hada na maruzu malakar duniya jami'an wannan na maruzun kuma ya mulki duniya gaba ɗaya sannan a hasha arba a miyata sana wa ma'a humar kaɗu ya shekara ɗari hudu ko rashin lafiya bai yi ba to da wannan shekara ɗari hudu ba rashin lafiya a shekara ɗari hudu shikenan fajahu iblis sai shaidan ya zo masa faƙalau anta lista insanan inna ma anta ilahun kai ba mutum bane kai Allah ne in ba Allah ba zai yi shekara ɗari hudu ba rashin lafiya. Shikenan fagar raho, shaɗan sai ruɗe shi. Shikenan ƙalar ƙudurin nasu labar cika fagat. Sai ce masa kira mutane kawai su ringa bauta maka, shaɗan ya gaya masa haka. Shikenan fadda a rububiyya. Sai da'awa cewa shi ma rabbu ne, ya yi da'awar rububiyya. falamma arsalallahu ibrahim yayin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ko annabi ibrahim alayhi salatu wassalam fada'ahum ila ibadatil khaliq alwahid annabi ibrahim ya kira su zuwa ga bautawa Allah mahalicci makadaici tabaraka wa ta'ala jadalahu sai ya jayayya da annabi ibrahim bi hadhihi almujadala da irin wannan jayayya din wa kana fi zamanin qat a lokacin kuma an yi fari da aka yi fari ya zama abinci yana wahala ba inda ake samun abinci sai an zo wurinsa wato wurinsa kaɗai ake samu abinci saboda shine sarki shi ke ba mutane abinci shikenan annabi ibrahim alayhi salatu wassalam sai ya fita daga sham yana neman abinci falamma kafara bihi ibrahim harrama ulmair annabi ibrahim da yake bai yadda shi Allah bane da annabi ibrahim ya zo da dabbobinsa da buhunansa sai aka hana shi abinci shikenan annabi ibrahim faraja ibrahim ila alihi annabi ibrahim sai ya koma gidansa ya kama hanya komawa bai samu abinci ba falamma dana min alqarya da annabi ibrahim ya kusanci alqarya ya kusanci gida kenan shikenan sai ta idza ataitu ka'iban hadha yubzi iyali don na koma haka hannu empty ban samu komai ba wannan zai razana iyalaina a ce inda ake wahalan abinci an yi wahala irin wannan a baya a dottawa suna cewa ko lokacin da aka yi wahalan abinci sai an je Maiduguri sai an je ina samu abinci mutum zai tafi da ka da kafa ko da jaki ya je har can ya samu ba inda za a samu abinci sai can to haka shi ma wancan lokacin ba inda za a samu abinci wurin na marudu ya je kuma hatin da shi bai yi imani shi Allah bane an hana shi ita to yanzu idan na koma hannu empty ko ba wanda za a ce gida iyalai za su razana su shiga wani yanayi sai ya faka jakinsa ko dabbobinsa da yake tare da su sai ya dura ƙasa a cikin bunan nasa ya yi laftun ƙasa ya tafi da shi malal aqyas min hadha turab ya cika da wannan turbaya din fa kaza fi ya dauke shauri jigawa ya cika fa malal dawabi ya dora kan dabbobinsa yana isowa gida za buhuna sai su dauka abinci ne to sai hankalin su ya nitsu sun samu nitsuwa sai musu bayanin me ya faru to yana zuwa faran ma ja kaza hutabu sai gajiya ya ta kama annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam fanama sai ya bacci to su kuma sun ga ya bacci dama ana jiran abinci to kuma ga buna muna gani shikenan da suka ga yayi bacci kuma bai ba su abincin ba bai ce musu ga buna su dauka da sauransu ba shikenan kanat rabbatul bait sai iyalin nasu mai gida sai ta ce wato uwar gida sai ta ce ana akudu min mairin lazi ja'a bihi ni zan ɗauki wannan abinci da annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam ya zo da shi in dafa mana li asna lahu da'aman qabla ne sai kila saboda in dafa masa abinci kafin ya farka yana farkawa tunda ya gaji ya samu abinci yayi ready fa fataha kaisan fa wajadat athar burr tana bude sai ta samu alkama mafi kyan alkama ba ta samu alkama mai kyau irin wannan ba alhali shi kasa yi ba fa tana kubzar sai ta masa mata ta masa abinci falamma istaika da Ibrahim wa shan maraya ta da'am annabi Ibrahim yana farkawa sai fara jin kamshin abinci shikenan fa sa'alaha sai tambaye ta min aina yake hada ta'am sai na ka samu wannan abinci haka sai ta ce min burin lazi jita bihi min khalilika diga alkaman da ka zo da ita daga wurin badaɗin kan nan wanda ka je ya baka ita ne ne wannan fa sunne Ibrahim Khalil to daga nan ne aka ce yana daga cikin hikimar aka ambaci Annabi Ibrahim Khalilu saboda ya iba a cikin jigawar Allah Allah kuma tun daga abin da ake bukata ya mai da shi ya zama abin da ake bukata shikenan Annabi Ibrahim alima na hada min Allah tabaraka wa ta'ala Annabi Ibrahim sai ya san wannan daga Allah ne tabaraka wa ta'ala Ibn Kasir ya kawo wannan kisa a cikin tafsirinsa sannan an ce inna ma miya khalil an ambaci annabi ibrahim khalilur rahman daga cikin dalilan da yasa aka ambace khalilur rahman domin annabi ibrahim ganiyan mawadaci ne ya samu kuɗi sosai ya wadata wa kana yamlu kamsa ta'ala firasin min albakar yana da dabbobi shanu dubu biyar yana da shanu dubu biyar kaga duk wanda ya san harkar kiwo ya ji wanda yake da dabbobi saniya har dubu biyar to ya san lallai wannan ba karamin abu yake da shi ba to annabi ibrahim alayhi salatu wassalam Allah ya bashi dabbobi shanu har dubu biyar biranen dabbobi nasa na shanu da ya mallaka har dubu biyar wa kana lahu kilab yana da karnuka inda mai kiwo yana amfani da karnuka wurin kiwon waɗannan dabbobi tar'a albagar waɗannan karnuka suna taya shi kiwon waɗannan dabbobi wa kullu kalbin min alkilab mawashi ya tsofu ya ɗauki ƙuhu bizab wato kowane kare daga cikin karnukan sannan ya naɗa masa abun wuya da ake ɗaura karnuka irin igiyar da za a ɗaura a wuyan kare shi kuma sai ya ɗaura masa na zinari khalis fiyo zinari wanda ba masa mis da komai ba kowane kare sai masa aka masa igiya na zinari a wuyansa ah faqalatil malaika sai malaiku suka ce hadha allazi fa'ala ibrahim israfun wannan abin da annabi ibrahim yayi ai almubazzaranci ne yanda zinari yake tsada ake neman sa amma a ce kare kake sawa masa abun wuya ya zama zinari ai wannan almubazzaranci ne da sai suka dinga magana cewa almubazzaranci ne da Allah kasartu malihi tashguluhu an zikrillah tabaraka wa ta'ala sai suka ce wata kila ma fa wannan yawan dukiyar da Allah ya bashi zai shagaltar da shi ga barin zikirin Allah ba zai zama zakir yana ambaton Allah ba saboda yawan wannan dukiya shanu dubu biyar da kiwo lura da su da sauran dukiya da Allah ya bashi wannan sai ya ji hankalin sai yana shi zikiri sai suka ringa wannan magana fa qala Allahu lil malaika sai Allah ya ba mala'ikan mala'ikun dama sai ce musu ishabu ila ibrahim waqtabiruhu ku je wurin annabi ibrahim ku jarrabe shi ku masa jarrabawa an ba ku dama ku gane yawan dukiyar nasa ta raba shi da Allah ne ko ta raba shi da Allah ba fajahu malakun sai mala'ika ya zo masa ya same shi yana cikin dabbobinsa fa qalahu malak hadhihi alkilab ta'allaqu ala naqi hazab ah sai ce masa ya Ibrahim wannan karnuka ne ba amma kuma kana sa musu zinari a wuyansu sai annabi Ibrahim ya ce li hawani dunya lianna zaba hayyun la yuna la yunasibuhu illa al-kilab faqat yace na yi haka ne saboda nuna duniya walakatacciya ce yanda wani yake ta kokari sai ya mallaki kaza na zinari sai nuna zinari fa walakatacce ne kare ma ake sa masa a wuya in nuna ma zinarin ba komai bane bai fi karfin a sashi a kare ma a sa masa a wuya ba in walakanta zinarin ba wai in nuna girman kare na ba in walakanta zinarin nuna shi ba kawai bane abu ne bai fi a sa shi a wuyan kare ba shi yasa na sa shi a wuyan wannan kare shikenan ya ji amsan wannan a sai ya ce hadal bagul ladhi tamliku kafir ki kai wannan shanu fa da Allah ya baka suna da yawa shanu har dubu biyar kai kana dabbobi shanu masu yawa sai annabi Ibrahim ya ce masa bai san mala'ika ba ne sai ce masa uskurullah marra wahida wa udi ka nisu kai zikirin Allah kafa ɗaya zan baka rabin su faqala la ilaha illallah wannan mala'ikan sai ce la ilaha illallah sai ce to rabi ya zama naka faqala uskuru saniyan udi kal jami sai ƙara faɗin wannan kalma na biyu zan baka dabbobin ma dukansu an ba shi dubu biyu da ɗari biyar za a cika ta su dawo dubu biyar shikenan fa zakara Allah sai ƙara cewa la ilaha illallah annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam yace laka jami'i ma indi wato na baka duk abin da yake wuri na min albakar na shanu wa in zitta a daituka jami'i ma indi min almamalik idan ka ƙara wani zikirin duk abin da na mallaka na bayi da sauran duk abin da na mallaka na baka shi ha shi ko bai gaji ba sai ya ƙara yace la ilaha illallah ya ƙara fa zakarallahu salisan sai ya ambaci Allah na uku sai annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam sai ya ce masa idan utta a dai tuka nafsi akun laka khadiman mudatu hayati yace idan yanzu kam tunda duk abin da na mallaka na baka na baka dukkan shanu na baka dukkan bayan duk abin da na mallaka a gida in ka ƙara zikiri yanzu to na baka kaina na zama khadimin ka zan ci gaba da ma hidima kawai zikirin Allah kalma daya ya bada shanu dubu biyu da ɗari biyar an ƙara ya bada sauran ya bada duk abin da ya mallaka yan ƙara kuma ya bada kansa alayhi salatu wassalam shikenan fa zakarallah sai ambaci Allah shikenan na yura ce to shikenan dukan na dawo bawanka sai inda kai da ni na zama mai ma hidima fa anadal malik malak an yansarifa fa qalahu la tasab an malika malaika sai shikenan yace to fa yanzu ya gane wannan da gaske ne yana son Allah ya ji Allah na koda shi Khalilur Rahman kuma gashi da kudi ana ganin kana da kudi kamar baka tare da Allah yanzu suka dauka haka ne to san wayan Annabi Ibrahim alaihi salatu wasallam shikenan sai ya juya zai tafi tunda ya ga Annabi Ibrahim dai yanda yake zamani Annabi Ibrahim ce ba inda zaka je ai sai ka ɗauki dukiyarka dalilin duk ka tafi da mu saboda haka ba za ka tafi ba ah shi bai san mala'ika ba ne ta kaure tsakanin su sai ba za ka tafi ba ai ka'ida muka yi dama in dai ka ambaci Allah zan baka kuma na baka da kaina da su duka saboda haka ka ɗauka ba inda za ka je to da ya ga dai annabi Ibrahim ba zai sake shi ba ba zai iya tafi ba sai ce ana malakun minal mala'ika ai ni mala'ika ne daga cikin mala'iku la hajata li fil amwali ba da bukatar dukiya Nabi ta ce ko kai mala'ika ne tunda na riga na bayar sai dai ka tafi da su ko saman ne. Saboda haka ba zan dawo akan kyautan da na yi ba. Ba zan ba da kyauta don Allah don an ambaci zikirin Allah kuma in dawo in ce na fasa ba. Yace to ai ba mu da bukata mu mala'iku na dukiya. Shi ne daga nan Nabi ce to wannan da ya riga sanya ta Allah. Duk abin da zai yi na hidiman Allah da su zai yi ba zai ƙara tabawa ba. Ya ba wa Allah tabaraka wa ta'ala. Saboda haka faraja sai wannan mala'ika sai ya koma sai ce haƙƙari haza ya rab an tattakhidahu khalilan ya ubangiji wannan ya cancanta a ce masa khalilun lahi ya cancanta inda kake ce masa khalilun nan to ya cancanta a rike shi khalilu saboda lamarin nasa ya wuce yadda duk muke lissafi faqala ibrahim inna hadha al-mal alladhi adahu la la yaudu ilayhi nabi ibrahim ya ce wannan dukiyar da na riga na ba wa Allah ba zan dawo da shi guri na ba ba zai dawo ba saboda haka sai je baitul muqaddis ya gina barandori ya ringa gine-gine a baitul muqaddis ta ka ibrahim mawjuda ila al'an sai har lokacin da yake nan tafsirin yace gine-gine da annabi ibrahim yayi a baitul muqaddis har lokacin suna nan saboda ya ce nan dukiyan ba zai da shi ba sannan duk bako da yayi shi yasa da yayi baki ya dauko sani ya yanka musu yace duka shi ba zai ƙara rike wannan abu tunda ya riga ya bayar dan Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka wannan shine annabi ibrahim alayhi salatu wassalam wanda kalilur rahman a wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya rike shi kalil saboda wannan abubuwa da yake da shi saboda haka dama mun za mu tsaya kan wannan na kalilur rahman sai sakonni da muke da su a saboda lura da lokaci mun ɗauki minti talatin muna tafsiri to za a ɗauki kuma minti kaɗan a bada wannan sakonni sai kuma bakin mu sun iso sai mu albarkatu da abin da suka zo mana da shi sako guda shida ne sako na farko akan wannan wata da muke cikinta wanda Allah tabaraka wataala ya gaya mana dalilin da yasa ya farlanta mana shi cewa ya allazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku wanda kai imani an farlanta muku azumi kamar yadda aka farlanta wanda suka zo kafin ku saboda in kun yi azumi tabbas za ku samu tsoron Allah to hakika mun samu tsoron Allah a cikin wannan wata na azumi abin da zai tabbatar ma da haka in ka duba yadda masallatai suke cika in ka duba yadda ake mutane suke ƙoƙarin ayyukan alkhairi to tsoron Allah ya samu ƙware da gaske na ƙarin ainihin ayyukan alkhairi da kuma nafilfili na alkhairi da halartar sallan jami'i kuma wannan yana da sila na ainihin wato hikiman azumin kenan idan an hana ciki abinci to hikima da tsoron Allah yakan zo a cikin zukata to wannan tsoron Allah da hikima mun same shi saboda haka abinda muke wasiwa juna kar mu zama bayin Ramadana kar mu zama bayin Ramadana. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan Ramadan ta wuce yana cewa to Ramadana ta wuce man kana yabudu Ramadana fa inna Ramadana qad mada. Wanda yake bauta Ramadan to Ramadana ta wuce. Ana sallah kar mu ƙara ganin ka a masallaci inda kai bawan Ramadana ne. Asuba kar a ƙara ganin ka. Dama ka zo ka kore kwastomomi na ainihi ba sa samun sahun su ka cika masallaci kai bakon masallaci ya Ramadana. Shikenan. Ah to wanda yake bautawa Allah kuma Allah baya karewa. Lokacinsa baya wucewa Allah bai ba ni zamani za ce zamanin Allah ne Ramadana tana da lokacinta da zamaninta kuma ta zo ta wuce saboda haka kar mu yi wasa yadda muka yi ta kokari muka samu ƙarin kusanci da Allah tabaraka ta'ala cikin Ramadana to ya zama makaranta ce abubuwan da muka bari muna na zama mun bar su har abada ayyukan alkhairin da muka yi ta aikatawa a Ramadana ya zama mun ƙara mun ci gaba da aikata su har Ramadana a haka sai mu gamu da Allah lafiya wannan shine sakon mu na farko sannan kar mu yi sakaci a sauran kwanakin da suka rage a wannan wata na Ramadana kamar yadda Allah ya gaya mana cewa a ciki akwai Lailatul Qadr kuma ta fi dare dubu a Lailatul Qadr khairu min alf shahr sannan ɗaya daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abdullah ibn Abbas ya ce shi ya fahimci cewa wannan Lailatul Qadr da Allah ya boye ta a cikin waɗannan darare ya fahimci cewa wato tana wani dare ne da wani lissafi da yayi yace lissafinsa shine a suratul qadr inna anzalna fi laylatil qadr Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci laylatul qadri har wato ya ambaci laylatul qadri har sau uku a cikin nan Allah mana inna anzalna fi laylatul qadr wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadri khairun min alf shahr Allah ya ambaci laylatul qadri sau uku yace to idan ka dauki kalmar laylatul qadri kalmomin nan guda biyu da laylatul qadri zaka samu harufan su harafi ne guda tara lamun ya'un lamun ta'un alifun lamun kafun dalun raun in ka riga harufa ne guda tara yace tara sau uku an ambace sau uku tara sau uku zai baka ashirin da bakwai tara sau uku ashirin da bakwai ce to wannan yana nuna cewa layatul qadri tana daren ashirin da bakwai in ji abdullahi bin abbas yace wannan yana nuna layatul qadri tana daren ashirin da bakwai to saboda haka a kuma dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a cewa Allah ya fahimta da shi addini ya ainihin sanar da shi fassara tunda ya fahimci wannan kar mu yi wasa da wannan dare na ashirin da bakwai ɗin da ma sauran darare gaba ɗaya a magabata suna neman yardan Allah ne ba da yadda kadar suke nema ba saboda haka mu shagala da neman yardan Allah a cikin dararen Ramadana gaba ɗaya da kuma ma bayan Ramadana gaba ɗaya wannan shine sakon mu na farko sakon mu na biyu addinin Islam wannan addini namu na musulunci wannan addini da Allah tabaraka ta'ala girma mu da shi ya ba mu addinin musulunci me muke yi wurin ganin mun ba da guduma wannan addini na musulunci kowanne mu tambayi kansa wani irin guduma yake bayarwa wurin ba da taimako wannan addinin musulunci mu sani wannan addini namu na musulunci bai iso mu nan ba sai da taimakon wasu jama'a kala uku waɗannan su suka yaɗa musulunci suka shigo mana shi har Najeriya waɗannan nau'i guda uku daga ciki akwai tujjar akwai 'yan kasuwa ‘yan kasuwan laraba da suke yawo na fatocin kasuwanci daga nan su sauka nan. To yanzu kai ɗan kasuwa me yake a cikin kasuwancinka na kira zuwa ga addini. In ma da kyawawan halaye, ka nuna cikin kasuwancinka halin addini, wanda ba musulmi bai ga cewa a sai haka halin addini yake, kar ya zama kamar yadda wani bature yake faɗa. Ya ce, ya karɓi addinin musulunci, yana cikin addinin musulunci ya ce to zai zagaya, ya ga musulmai ya suke. tunda yanzu ya yi ta'ammuki da addinin musulunci yana fita sai ya fara shiga kasashen larabawa yana zuwa sai ya ga musulmai ba yadda musulunci yake ba sai ya koma ya ce wallahi da ban karbi addini ba da musulmai na fara sani kafin musulunci da ba zan karbi addinin su ba saboda abin da yake addini daban abin da yake halin musulmai daban halin da muke ciki kenan halin mu daban halin addini daban saboda haka wannan abun takaici ne kwarai da gaske kuma kowanne mu shaida ne akan wannan akwai abubuwa da yawa sai ka ji mutum yana cewa akan ka sayi abu kaza wurin musulmi gara ka saya wurin inyamuri ko ka saya wurin wani kaza me yasa musulmai muka zama haka me yasa muka zama haka to wanda suka shigo mana da addini daga cikin su nau'i guda uku jama'a guda uku kashi ɗaya yan kasuwa ne da kyawawan halayensu da kuma kasuwanci da suke suna yaɗa addinin musulunci suna kasuwanci suka kawo addini kai kuma yanzu a kasuwancin ka zama dai ka kori wani ma musulmin ma ya ƙi mu'amala da kai saboda munanan mu'amala da muke yi to wannan shine babban kalubale a kanmu mu tambayi kanmu duk inda kai kai wakilin addinin musulunci ne duk wanda bai san musulunci bai ganka to shikenan ya ga ya ga musulunci sakon addini muke bayarwa saboda haka mu gyara mu'amalolin mu na kasuwa mu yi irin yadda an kasuwa magabata a cikin kasuwancin mu ringa ba addinin musulunci gudumawa a wurin kyawun halayenmu da isar da saƙon addinin musulunci. Wannan shine abu na ɗaya, nau'i na ɗaya da suka shigar da addinin musulunci. Nau'i na biyu, addu'atu sufiya, masu wa'azi sufaye, wanda suke rike da ɗariƙun sufaye. To, wannan kuma ta sauka kan malamai masu kira zuwa ga Allah. Du'atu sufiya masu wa'azi sufaye suna cikin wanda suka kawo addini saboda shiga wurare da suke suna kira zuwa ga Allah. To yanzu sufaye masu wa'azi, ina suke ne, wanda suke shiga lunguna wurin su isar da addinin Allah. Mun shagala wurin jayayya a gari, akan sallama ɗaya, sallama biyu, jisarar istiraha, bismillah kafin a fara karatu, waɗannan ƙananan matsaloli, malamai masu wa'azi sun tsaya suna rikici, har yanzu al'ummanmu da muke cikinsu ba su yi alwala mai kyau ba. Da yawa in kalli alwala za ga alwalanmu akwai matsala. amma mun bar mutane mun ɗauke su wurin wasu matsaloli masu zurfi Allah na kan al'arshi a kaza abubuwan da ba su ne ya kamata al'umma su sani ba mun bar abin da yake wajibi masu kira mun bar abubuwan da suke wajibi mu koya wa al'umman mu waɗannan abubuwa wanda suke atas na addini tushen addini ya za a yi tsarki ya za a yi alwala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace tanazzahu min al-bawli fa inna ammat azab al-qabr minhu ku yi tsarki mai kyau daga bawali domin mafi yawan azaban kabari daga bawali ne da yawa ba su iya tsarkin bawali ba in tsarki da kyau ba alwala babu inda take in babu alwala babu sallah in babu sallah lahira babu ita mai kyau to mun manta al'umman mu idan ka zauna kana duba alwalolin mu za ga alwala mai kyau ba ma yi amma masu kira masu wazi sun manta mu koya mutane ƙawa'idi alarki waɗannan abubuwa idan muka fahimce su za mu gane yadda za mu bauta Allah bauta mai kyau ba za mu shiga rikici ba na a samu tauhidi a kaza a kaza imam fakarun razi yana daga cikin manyan malaman tauhidi wanda ya fidda abubuwa da yawa na ilimin tauhidi amma da ya bai rasu ya ce wallahi na bukata ya rasu irin rasuwan tsohuwa aka ce ya rasuwan tsohuwa take ce ba ta san kowa ba sai Allah ba ta san wancan rabe-raben na tauhidi kaza ilmomi kaza na ilmin sanin Allah na tauhidi ce kawai ita Allah ta sani kamar dai da tsohon da aka tambaya aka ce mata ga wancan mutumin zai baki hujja dubu akan akwai Allah ta ce Allah sarki akwai shakka dubu a zuciyarsa ni da babu shakka ko da zuciya ta ban nemi hujja ko da ba ka akwai Allah kawai akwai Allah na sa akwai Allah to yace ina so in koma ga Allah irin imanin wannan tsohuwa ba wai a nemi hujjojin wani abu ba to mu dawo da al'umman mu irin imanin tsohuwa masu kira zuwa ga Allah nau'i na uku wanda suka kawo mana addinin musulunci sune al-ghuzatul fatihin masu yaƙi masu buɗe garuruka suna yaƙi da kuma ƙarshen shugabanci na addini suna ainihin buɗe garurukan suna kai addini a wurare. To nan ma yanzu sai al'umma suka zamanto idan an yi maganin jihadi ma sai al'umma suna ganin kamar wani abu ne wanda a addinin musulunci kamar yana wuce gona da iri ko wani abu makamancin haka kuma suna ganin al'umma dai suna ganin kamar abun kunya ne a ce al'umma musulmi yana da awan abun da ya shafi jihadi kuma jihadi yana nan amma dai ba a yin sai ƙarshen jagora na addini sai ƙarshen shugaba sannan al'umma duk lokacin da kamar yanzu ƴan uwanmu da suke Gaza suna jihadi to kuma al'umma duk lokacin da aka ce kun yi kuskure akan abu ɗaya to fa abin da Allah ya yi alƙawari na ce al'umma za su samu nasara na musulmi ba za su samu nasara ba a zamanin Shehu Usman an yi ta yaƙi wani yaƙi da suka fita sai ga nasara ta kasa samuwa yace kai mu dawo binciken mu akwai inda muka bar wani abu daga cikin umarnin Allah tabaraka wataala da suka duba sai suka asuwaki suka bari asuwaki suka wasa da shi aka samu nasara yanzu abubuwa nawa muka bari na sunnoni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunnan asuwaki kadai ya hana su samu nasara kuma a yakin Udu da an samu nasara da an da sabba sai sai ai ko an samu umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a samu nasara to amma da aka saban sai abu mara daɗi ya faru har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka masa rauni yaki ya karye aka shadantar da sahabbai da yawa saboda ana saba umurnin manzon Allah to al'umma musulmai ba za su ga abin da suke so ba ba za a ga yadda ake so ba saboda haka mu kiyaye saba umurnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin dukkan lamuran mu in muna so mu ga mai kyau abubuwan nan da suke faruwa ga haral fasadu fil barri wal bahri ma kasabat aydin nas abubuwan da muke aikata ne suka jawo mana shi yasa sai na Umar zamanin sa da aka samu tsada tashin farashi irin wannan yanayi aka ce fa abubuwa sun tashi yace to ku sauwaka su mana kanku ai kuka jawo tsaran da menene yace da tuba zuwa ga Allah da koma ga Allah koma da Allah da gaske ku tuba zuwa ga Allah Allah zai kawo sauki Ibrahim na da hawa kuma da aka ce masa ai abubuwa sun tashi yace ba da damuwa Allah da ya bani dama ya bani kuɗi na saya lokacin da suke ara shi zai bani yanzu lokacin da suke tsada saboda haka ni ba da damuwa Allah ne yake bani to mu koma ga Allah na gaske za mu ga sauki a cikin lamarin mu wannan sannan addinin nan kamar yadda na faɗa kowanne mu ya gani yake ba da gudumawa a cikinsa in kai sallah sallah kai kaɗai ta shafa kai kaɗai ta amfana baka ba addinin musulunci gudumawa to mu ga me gudumawa muke bayarwa gudumawa da kuma kowanne mu ya ringa tunani yana wani abu na sarakar jariya wanda ko ka koma ga Allah akwai wani abu da yake riskanka kabarinka kowanne mu ya ringa tambayan kansa abubuwa guda uku da manzo Allah ya faɗa idan mutum ya mutu duk aikinsa ya yanke sai sadaqatul jariya ka gina masallaci ana sallah a ciki ka gyara hanya makaranta ana karatu a ciki ko ɗa na gari da yake maka addu'a mun ba yayan namu tarbiyya za mu zo akan tarbiyyar yaya wanda za su na mana addu'a a zamanin da muke ciki ne ba ake kai mutum kabari ɗansa sai ya ce ba a addu'a a bar shi kar a masa addu'a to ina muke wurin kula da tarbiyyar yayanmu da ba su fada cikin irin wannan hannayen ba sannan aw ilmun yuntafa bi ko ilmi da ake amfanuwa da shi to mu tambayi kanmu ƴaƴanmu mun bar su ban ma bincike karatu makarantun addini da suke karatu muna iya sa saboda su samu boko kowane irin makaranta ba ba mu san iya aƙidu da suke koyewa a ciki ba sannan ba mu sa su wani aiki na addini ba ko aikin agaji yadda makwabta suke baka sa danka ba ƴaƴanka ba sa agaji ba sa duk wani taro na addini ba ba same su a ciki ba to yaushe in kuma yaro baka sa masa bizi kana shi mu'amala da sauran abokan banza ba to lallai zai sama kansa abun yi to amma in ka sa shi daga makaranta ya dawo ko ni wa'azi ko ni abin da za a yi na addini kullum yana cikin abubuwan addini ba da lokacin samun abokan banza to shikenan komai zai zama ya tashi a cikin addini amma muka bar su haka kawai shikenan ana hutun makaranta yara suna ta guje-guje da waye a gari ana zuwa makarantar ma ba ma bibiyan karatunsu to wannan akwai matsala to ko wannan mai tambayi ko dai ka sa yayanka a agaji kai ma kana wani abu na gudumawa addini ko wani abu ku binciken mu akan wannan abu na uku a cikin sakonnin mu a gurguje ilimi a da dalabu wani ta'ammaku fihi da anna kullu shay'in qaliluhu la yakfi a ilimi mu nemi ilimi da kyau ko mu zurfafa a cikin ilimi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku nemi ilimi kafin a dauki ilimi yace ba yana nufin za a dauke ilimi intiza'an bane a kwace ilimi daga kwakwalen wanda suke da ilimi a za a dauke ilimi ne daga wurin mutuwan malamai duk malamin da ka sani ya kai malanta wanda kuma zai bada lokacin sai zauna yana karantar da al'umma daga safi har dare to in ya in ya tafi ba za ka samu wani kuma wanda zai iya bada rayuwarsa irin wannan yazo yana karantarwan ba ko ba za ka samu mai ilimi irin nashi ba zauna ba littafi ba komai suna ilmantarwa to saboda haka sauran ragowar mazajen jiya da suka saura tun kafin su ƙare, mu yi ƙoƙari, mu yi ƙoƙari, mu samu abin da muka samu na ilimi a wurinsu. Ba a makara, wata rana, sha Abdullahi bin Fodi, sha Abdullahi Gondo, yana zaune da Shehu Usmanu sai wani ya yana karanta alo an baki. Sai sha Abdullahi dare ya ce, ai wannan ya makara. Shehu Usmanu ya ce, wannan bai makara ba, bari zan nuna ma wanda ya makara. Sai ga wani kuma tsoho mai irin shekarun wancan, yana kada garaya yana rawa yace to kaga wanda ya makara duk lokacin da ka farka baka makara ba shine safiyarka shi yasa wani yana karanta alwan baki yaro masa dariya yace yaro ka bar min dariya alwan baki ta fi ni shekaru kana ganin kamar yana da shekaru ko alwan baki ai ta fi ni shekaru saboda haka don na karanta tsoho wanda ya fi ni shekaru ba abun dariya bane saboda haka tsofi mu karanta tsoho kar ka ce bai yanzu kai ka girma karatu a karatu baya wucewa mu yi kokari mu samu wani abu na ilimi mutane ba za su bushe da alkhairi ba muddin wani suna zaune da wani a cikin su yana koya musu lamarin addinin su to kar mu zauna haka kawai babu wani a cikin mu da yake nuna mana lamarin addinin mu wannan muhimmin lamari ne sako na hudu da mun dan fara magana akan su shine tarbiyya na ƴaƴan mu maza da mata sani kowannen mu a da zai tambayi kansa irin tarbiyyar da mahaifinsa ya masa yanzu irin sa yake yayansa zai ba kansa zai ba kansa amsa ba haka bane iyayen mu ci amana mu bakar mu ci amanan iyayen mu mu tuna irin tarbiyyar da aka mana a baya duk wanda ya tashi tashin baya ya sani ko fita yaro yayi ya je wanka a rafi idan ya zo yana kokarin ya bude idon sa yace rana rana ba ni fari in ba kar a gane a gida ya fita yayi wanka idan ya je makwabta yayi kuɗi yana kokari ya goge hannunsa saboda in ya dawo za su suna hannunsa a ji ko yayi kuɗi a anguwa amma yanzu iyayen mun bar yara fatatata ba ba ma control din su mun sani idan mangariba ta yi ba a barin yaro a waje a da. Mangariba tana yi kowa zai dawo gida, saboda lokacin aljanu suna komawa komai zai iya faruwa. Amma yanzu muna barin yaranmu, yadda da ake yaro ya dawo a binciki idonsa ya yi wanka a rafi a binciki hannunsa ya kwaɗe anguwa a caji aljihunsa ko bai ya yi ɗauko wani abu. Duk wannan yanzu tarbiyya na da da iyayen mu suke yanzu duka mun bari. Ba ma wannan tarbiyyar yayanmu me yasa? Saboda haka tarbiyya ‘ya'ya da Allah ya baka amana ne, sannan Allah ya ce, ku an fusa kuma alaikum nara, ku kiyaye kanku da ba za ka wuce ba don kana zuwa sallah kullum, ba za ka tsira ba muddin kawar ‘ya'yanka ba kiyaye musu tarbiyyarsu ba. Allah ya ce, ku kiyaye kanku da iyalanku daga shiga wuta, saboda kiyaye kanka kadai ba zai wadatar ba ka kiyaye iyalanka. Wannan shi ma muhimmin lamari ne, mu kiyaye tarbiyya tarbiyyan yayan mu matukar kiyayewa da kuma lura da tarbiyyan su musamman yaya mata musamman yaya mata musamman yanzu da abubuwan social media suka shigo abubuwa daban-daban kada mu bar rayuwa tana tafiya haka sakaka babu babu bincike a kai babu duk da bincike tarbiyyar din tarbiyyar naka ba da tarbiyya mai kyau shine babban komai ka samu tsoron Allah ba tsoron ka ba don ka samu tsoron Allah to baya shiga wani wuri ga ya buya ya buya maka shi zai abin da ya ga dama a'a ya san Allah tabaraka wa ta'ala yana tsinka gare shi inda yake to mu kiyaye wannan abu na biyar na kusa da na ƙarshe shine kafaratul aitam wa usatul mutajin a al'umman mu muna rayuwa kullum wasu suna rasuwa daga cikin mu waɗannan da suke rasuwa suna bar mana ‘ya'ya, waɗannan ‘ya'ya marayu ne, Allah sallallahu Alaihi ya ce, Ana wa kasul yatim ka hate ni filjanna, ni da wanda yake kula da maraya kamar haka ne suke aljanna. Mun sani a baya iyaye da kakanni, ba su da gidajen kula da marayu, amma kuma suna ɗaukan marayu su ajiye su a gida, har ma su mantar da marayun cewa iyayen sun rasa iyayensu, har ma marayun in sun tashi ƙanana za su sun ɗauka ma wa'innan iyayensu ne. har su ɗauka waɗannan iyayensu ne. To amma yanzu mun zama ba ma haka, shi yasa kuma Allah ya sa musu albarka a cikin lamarinsu, kuma sun rabu da duniya lafiya. Saboda haka kula da marayun nan muhimmin lamari ne, da yawa muna tare da mutum muna sallah da shi muna ibada komai da shi, amma yana rasuwa shi kenan mun manta da shi. Masallacin mu mun manta da shi inda muke haɗuwa mun manta da shi ba za mu kula da ƴaƴansa wani hali suke ciki ba. Ya karatunsu yake, ya tarbiyyarsu yake, ya suke samun abinci yaran da suke da iyaye ma irin wannan yanayi da ake ciki suka kare ballantana wanda ba su da uba me yasa ba ma tunawa da su to wannan shi ma babban kalubale ne gare mu ko da ka ɗauko maraya ka zo ka rike shi a gida ya gagara to dai mu'assasatul khairiyya mu'assasa da ake yi wanda suke shirya wani abu na kula da marayu ya zama kana sa wani abu na asusunka a ciki ka sa wani abu komin karancinsa komin karancin sai zama kana sa wani abu kai ma ka samu albarkan wanda ya kula da marayu ka samu kusanci da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan yana daga cikin abun da yake idan zuciyarka ta kai gashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to kai kyautata wa maraya zuciyarka za ta samu taushi za ta samu sauki idan zuciyarka tana raya ma mummunan abu a cikin zuciyarka ka kyautata wa maraya ko ka shafi kansa kyautata masa wannan abun da kai na kyautata masa zai sa ka samu zuciyarka ta yi taushi daga ciki bayan wannan abin da yake sa zuciya ta yi taushi shine zama da bayan Allah wanda idza ru'u zikrallah kamar wancan hadisin da muka yi inna ma alaikum Allah wato an tambaye manzo Allah su waye wali waye wali yace man man idza ru'u zikrallah sune idan an gan su ya tuna Allah Imam Malik a lokacin sa la yuftadu wa Malik bin Madina ya kai matsayin ilimi ba wanda isai ba da fata Malik yana Madina amma duk da haka yace don zuciyarsa yaji ta fara tsatsa yakan tafi ne ya je wurin malaminsa Muhammadu bin Munkadir yana zama a gabansa ba magana malamin zai masa ba ba komai ba yana zama kawai ya kalli malamin sai ji zuciyarsa ta yi taushi sai ji zuciyarsa ta samu ni haske daga zama da wannan malami to saboda haka mu ainihin kula da waɗannan abubuwa da suke gyara mana zukata na zama da bayan Allah mutanen kirki da kuma taimakon waɗannan marayu waɗannan abubuwa suna sa taushin zuciya saƙonmu na ƙarshe a wanda daga shi kuma gashi ya iso sai kalmatu shukur karma ta godiya wurin yan uwa wanda suka tsaya akan wannan lamari na ainihin tafsirin alkur'ani mai girma tun farkon ramadana har zuwa kuma har zuwa yanzu ka tsaya da wannan ainihin karatu tun farkon wata har zuwa yanzu babban abin alkhairi ne a ce mutane sun damu a ilmantar da mutane a fassara musu alkur'ani mai girma a tsaya a ce wato a kula da wannan lamari a kawo mutane alkhairi a damu da cewa sai an fassara musu alkur'ani mai girma sai an koya musu addini sannan mutane su ba da lokacinsu su ba da ainihin rayuwarsu su ba da dukiyarsu don ganin an koya wa mutane addini ko an fassara mutane alqur'ani wanda ainihin sabon Allah ne tabaraka wa ta'ala wanda shine wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da shi to wannan lallai sun yi ya kokarin su na ganin cewa wannan karatu ya gudana alhaji yaya da iyalansa da su malamai da sauran dai kwamiti Allah ya saka musu alkhairi Allah ya karbi wannan aikin ya sa musu a cikin mizani kuma ya zamanto shi ma sadaqatul jariya ne sun sunnanta sunna mai kyau na fara karatu a wannan masallaci to Allah ya tabbatar musu da wannan sunna kuma Allah ya tabbatar da gadigan su sannan kuma mahalarta zamanto sun yi aiki da abubuwan da aka ji a cikin wannan karatu din saboda mal ilmu illa al'amal ilmi ba komai bane sai an yi aiki da shi sannan al'umma da suka gabata su masu wa'azin ne suke nemo mutane su zo su musu wa'azi duk inda suke amma kuma yanzu sai ya zama wanda za a yi wa'azin ne suke nemo malaman su musu wa'azi to lallai mutane har yanzu akwai alkhairi a cikin zukatansu na cewa suna nemo a gaya musu ainihin sako na Allah da sako na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah ya riko da hannuwanmu mu nan shine karshe cikin sakonnin mu guda shida kuma mun tsaya kan cikin wannan sura na bakara aw kallazi marra ala qaryatin kan maganan uzairu Allah ya karama dukan ibadunmu Allah ya sanya mu cikin wanda za a yanta cikin wannan wata Allah ya kara shi lafiya sarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah za mu gabatar da kwana biyu